فاتحة صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فارجده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفات الحمد لله هذه قوائد شافي na talatin da hudu a nan ina za mu tashi wa kazalika to mu shafi talatin da biyar ne ma wa kazalika haka nan قال القاضي أبو بكر ابن العربي القاضي أبو بكر ابن العربي يا شيء تارك الطهارة مسلم ديك بني من تركي تركي ناس حدثي قلم حدثي كبب حدثي yake bari baya yi in ya janaba baya yin wanka ko ne kashi da fitsari baya yin tsarki baya yin alwala to yi kutalu shi ma ana kashe shi in yake shi ba zai wankan janaba ba wato in ba wanka janaba ai ba sallah ko yake shi ba zai yi alwala ba ko ba zai yi taimama ba haka kawai yake sallah ba tsarki shi ma ana kashe ya annan salata domin sallah la ta timu ba ta cika illa bi tsahara sai da tsarki ko da yana sallar amma baya tsarki akwai sallah daidai yake da wanda yake ba zai yi sallah ba ko ya yi sallar babu ita ya aji abin da yake nufi wa ma la yatimmu wajibu abin da wajibi baya cika illa bihi sai da shi wajibi shi ma zama wajibi sallah ba ta yi cika sai da alwala kuma sallah wajibi ne to alwala ta zama wajibi alwala ba ta cika sai an yi tsarki kuma alwala wajibi ne to tsarki ma ya zama wajibi duk abin da wajibi ba zai tabbata ba sai an yi shi to yin wannan abin ya zama wajibi domin wancan wajibin ya tabbata to alhamdulillah sai ne yau aka bari shafi na nawa alhamdulillah shafi na sha tara to ina za mu tashi fasulun to ban kala sabo wa mun shakka fi hadasin mutumin da yake shakka cikin hadasi ya tabbatar ya yi alwala amma yana shakku bayan alwalan nan ya yi hadasi ne ko bai yi ba ya yi tusa ko bai yi ba ya yi fitsari ko bai yi ba wajaba alaihi wudu sake alwala ya wajaba gare shi illa an yakuna muwaswisan sai dai idan ya kasance mai yawan wasuwasi ne to falashe alai ba komai a gare shi ko da ya yi shakkar inda ya zama mu wasuwisan wanda shakku ya aure shi ya zama masa larura wannan ba komai ko ya yi shakkun alwalarsa tana nan wa yajibu alaihi yana wajaba gare shi gasulu zakari wanke azzakari kullihi dukkansa min almazi daga fitowar mazi in mazi ya fito ba iya mafitar ba a zakarin gaba ɗaya ake wankewa wala yi da sulul unsa ne amma ba zai wanke marena ba wal mazi abinda ake ce masa mazi huwa ma'ul kharij shi wani ruwa ne mai fitowa inda shahawati sugura a wajen sha'awa karama kafin sha'awa ta girma bi tafakkurin da yin tunani na sha'awa au nazarin ko kallo na sha'awa au gairi ko waninsa shine wasanni na sha'awa duka yana kawo fitowar mazi yana fitowa ne inda sha'awatul shugura shi ko mani yana fitowa inda shahawatul kubra alhamdulillah sai ne shafi nawa a shimawi sai na za a tashi wata juzu imamatul a'ama limancin makaho yana halatta wal mukhalifi da wanda ya saba fil furu'i a cikin mazhabobi shine shine furu'a ne ne iziya yana ma kal maliki khalfa shafi'i kamar ne mazhabar malikiya yayi sallah a bayan ne bin mazhabar shafi'iyya wannan ya halatta dan mazhaba ta bambanta ai ba addini ne ko aqida ta bambanta ba wal ilmi da ne tsantsanin azzakari inda yana motsa babu karhanci wal mujazzab da bai kuturta limatinsa ya halatta illa an yastadda juzamuhu sai dai in kuturtar nasa ya yi tsanani wa ya yana cutarwa da man khalfahu ga mamu da suke bayansa to fa yunaha ana nesan ta ki anhum gabalin mamu a nemo wani a ce zo kai musu sallah kafin wancan ya samu lafiya amma in ya zama kuturta ta bushe ƙadi ne wanda take ta bushe ba ta zubar da mugunya ba ta iwa yan yatsun ne kawai suka gunce ne wannan neman ta ya halatta amma lokacin da ta tabe tana ruwa wannan ana nesan ta shiga barin wai zuzu uluwul ma'amuni ɗaukakar mamu ala imani abu kalimamunsa ya zuzu yana halatta liman mamu yana sama liman yana ƙasa wannan ya halatta walau bi saɗin koda da rufi ne na soro ko dakin ko saman bene mamu ya hau sama liman yana ƙasa wannan ya halatta wala ya juzu lil imamil ulu amma ɗaukaka baya halatta ga liman ala ma'amuni akan mamusa ya zama liman yana sama mamu yana ƙasa wannan baya halatta illa bi shay'il yasidu sai dai in akan wani abu ne dan kadan tudun da liman ya hau saman abu ne wanda yake al yasiri kadan ka shibri kaman dani daya haka walawi da baka mutu safi ne ta biyu liman ya hau shi ma aka ce wa in kasada al imamu idan limamin nan da aka ce idan ya hau taƙi ɗaya ko taƙi biyu babu laifi awil mamumu ko mamu da aka ce in ya hau sama ko da dakin ne ko saman rufi ne ko saman bene ne liman yana ƙasa ba laifi to idan ɗayan su yayi nufin kibra girman kai bi uluwihi da wannan ɗaukakar tasa bakalar salatu bu sallar ta taɓar alhamdulillah mun gama sharɗoɗin liman saura shuruɗin mamu sharɗoɗin mamu kafin sallar ta inganta alhamdulillah sai ne shafi nawa izziya to fasulun ko mun karatu a ciki wa shurudu wujudiha a sharadodin wajibcin zakar dabbobi kafin ta zama wajibi akan makiyayi an ta kuna nisaban kamilan dabbobin ta kasance lissafi ne cikakke in tumakai da awakai ne sun kai arba'in idan shanu ne sun kai talatin in raƙuma ne sun kai biyar shi ne nisabi cikakke kuma nisabi ya zama milkan mallakar ka ne kamilan cikakkiyar mallaka ba na kai da wani bane haulan kuma ya zama sun shekara da wannan adadin kamilan cikakkiyar shekara ma'amaji isa'i tare da zuwan jakada in kana in har sa'i din ya kasance in akwai hukumar zakka ƙarƙashin gwamnatin musulunci da take turo zakka da duk shekara ya zo ya lissafa to in shekara ta cika yanzu ba ta zama wajibi akan ka ka cire ba ka jira sai hukuma ta aiko zakadan ta shine sa'i in ya zo duk ƙasashen musulmi za ka ji a title akwai sa'in katagum akwai sa'in bauchi akwai sa'in sokoto da sauransu wanda yake kula da hukumar zakka kenan in kana in har ya kasance in kuma babu ba hukuma da ta musulunci a inda kake rayuwa to in shekara ta cika lifafi ya cika to ka cire kayanka ba sai ka jira wani ya zo ya cire ma ba amma libilu amma ka ga raƙumi yana nufin amma nisabul ibili sai ce maka amma ibilu amma ka ga raƙumi ka fi kulli kamshin cikin dukkan raƙumi biyar shatun ake ba da akuya ko tinkiya jaza'atun jaza'a shekararriya wani an baka san jaza'a ba ma aufad sanata wanda ta cika shekara ɗaya wadda kalar saniya da ta shiga cikin shekara ta biyu ta gota shekara ko da da 'yan watanni ne min ba'ali zai bari shatun din nan min ba'ali daga cikin tumakai in kana fil baladi in ya kasance a cikin garin ko a cikin rigar tasu adda'al wal ma'ru sawa tumakai da awakai daidai wa daida ne yawan ba wanda ya rinjayi wasu to zai bada adda'al ne min shati an sai ashatu dama yana daukan kinciya yana daukan akuya in ana so a bambanta sai a ce adda'alu شات من الدعم أو شات من المعز وديت في كل كم في شات جزعة وزي بعد شات من الدعم إن يكتن شيء أشكين والننجلين الدعم والمعز سواء da tumakai da awakan yawan su daidai wa daida ne eh galin a cikin rigar au da'alu ko kuma ya zama a tumakai ne a galaba mafi yawa to zai ba da tirshiya ne duk shekara a kan raƙuni biyar amma iza kanar ma'azu a galaba amma in ya zama awakai ne suka fi galaba suka fi linjaye to fashatu akuya zai bari minhu daga cikin wannan raƙuni biyar haka zai dinga bayarwa cinciya ɗaya ko akuya ɗaya duk shekara ila tishin har su kai raƙumi tara in shekara ta zagayo raƙuman sun ƙaru hudu ne suka ƙaru a kan biyar ba kai goma ba guda tara ne to wannan cinciya ɗaya ko akuya ɗayan haka zai bayar kaga hudun nan da suka ƙaru babu zakka a kai su ne auƙasu har yanzu dai zakkar biyar ɗin zai bayar in shida ne ɗayan nan da ta ƙaru ba zakka a cikinta in shekara ta zagayo sun kai bakwai biyun nan da ya kalu a kan biyar ba zakka a ciki shekara ta zagayo sun kai takwas ukun nan da ya kalu a kan biyar ba zakka a ciki shekara ta zagayo sun kai tara hudun nan da ya kalu a kan biyar ba su da zakka halin zakkai biyar din nan ita zai bayar fa idza balagat asharan idan shekara ta zagayo shekara zakkarsa ta zagayo laƙuman sun kai goma to fa fiha shatani su ba kai biyu ko awakai biyu zai bayar a cikin laƙuman nan guda goma haka zai dinga bayarwa duk shekara ya bada jibbiyu ila arba'ata asara har su kai goma sha hudu jibbiyu zai dinga bayarwa duk shekara an ta zagayo goma sha ɗaya ne goma sha biyu ne goma sha uku ne goma sha hudu biyun nan zai zai ba zakar guda goma hudun nan da suka kazo akan goma babu zakka a ciki sai za balagar kamfata ashara idan laƙumansa suka kai goma sha biyar shekarar zakata ta zagayo laƙuman sun kai goma sha biyar fafiha arba'u shiya'a salasu shiyahi zai ba da tumakai uku ko awakai uku a cikin sha biyar ɗin haka zai dinga barwa guda uku uku ila tis'ata ashara har su kai goma sha tara kuɗin nan da ya ƙaru a kan sha biyar babu zakka a ciki zakar sha biyar ɗin zai bayar awakai guda uku ina fata an gane bai za bala kan ishirina in shekara ta zagayo laƙumarsa sun kai ashirin biyar hudu kenan to fa fiya arba'u shiyani zai ba da tumakai ko awakai hudu a cikin laƙumarsa guda ashirin ɗin nan haka zai dinga bayarwa awakai hudu ko tumakai hudu ila arba'in wa ishirina har su kai arba'in da hudu a ishirin da hudu wannan hudun da ya karu a kan ashirin shi ma auƙasu ne babu zakka a ciki to sai mu tashi kai zamu daga kamsan wa ishirina za a fara ɗaukar raƙuma ba a wakai ko tumakai ba alhamdulillah sai ne misala shahi eh a kudi babu auƙasu inda ya haura nisabi wa ma za da fa bi sabi zalika wa in qalla abin da ya kala kan nisabi shi ma dole a cire masa rubu'ul ushri wa in qalla ko da ya kalanta ko dai ra ɗaya ce ta kala a kan nisabi in zakar kuɗi ne sai an lissafa rubu'ul ushrin ta an ba da zakarta babu fi salatil jumu'ati risala shafi na nawa ne ɗari biyu da ashirin da nawa ɗari biyu da ashirin da samar dali babin fi salatul jumu'ati wannan babi ne da yake bayani cikin sallar jumu'a wasu an ilal jumu'ati tafiya zuwa sallar juma'a faridatun farilla ne ka gane ai ko da gidanka makwacin masallacin ne ko kana biyo hudu ba daga ɗakinka a kan gadonka to bai halatta ka bi sallan nan a cikin gidanka ba sai ka fito ka shiga masallaci saboda umarnin Allah da yake ya ayyuhan ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah ku tafi zuwa sallar juma'a ita ce zikrillah saboda haka a sa'u ilal jumu'ati tafiya zuwa juma'a faridatun farilla ne wa zalika amma wannan wajibci na tafiya juma'a yana wajaba ne inda julusul imami yayin zaman liman alal minbari akan minbari lokacin da liman ya shigo masallaci ya minbari to a wannan lokacin duk abin da kake wajibi ne ka bari ka kama hanyar masallaci wa akazan mu'azziruna lokacin da masu kiran sallah suka haɗu fil azani cikin kiran sallah ko karatu kake a lokacin haramun ne ka bar shi ka kama ya inda juma'a ta waje ba a kanka duk wani abu da zai shagaltar da kai gabanin juma'a in liman ya fito ya hau mimbari to wannan abun haramun ne saye da sayarwa ne ko karatu kake dai kaga ƙarshe kenan wajibi ne ka bari ka kama hanyar juma'a wa sunnatul mutaqaddima sunna da ta gabata an yi sa'adu ladanan nan su hau alal manari akan hasumiya hina izin yayin kiran sallah wa yu'azzinu na sai ku kiran sallah akan manara hasumiya wannan a da kenan da babu lasifika yanzu lasifika ta ɗauke hukuncin manara wa yahrumu hina izin al-bai'u a wannan lokacin saye da sayarwa yana haramta wa kullu ma yashghalu an sa'i ilaiha da dukkan abin da yake shagaltarwa ga barin tafiya zuwa juma'a kasuwancin shi ne ya yi ƙaunin suna dan shi ne ya faru lokacin da manzo Allah yake huduba ka gane ai idza nudiya bi salati min yawm jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'a ku bar kasuwanci shi ne nassin alkur'ani ya faɗa to amma ba shi kaɗai ba kullu ma ya shiga lu'an sa'i ilaiha dukkan abin da yake shagaltar da mutum gaban zuwa juma'a ya harumu yana haramta shi na izin yayin nan ba ma sai kada mai faskare ya ce a ai kasuwanci aka hana ni ta faskare ne bari na yi faskare na ko ya ce a ni ai ɗan dako ne ta ba ta yi da sayarwa ba ne ko ya ce ni ya yi ma'aikatan ofis ne ba zan cika ba da rubuce-rubuce na a'a duk wani abu da zai galtar da kai ya zama sanadin rasa sallar juma'a to a wannan lokacin aikata sha haramun ne wa hadha al-azanu sali wannan kiran sallah na biyu ka gane ai na biyu a samuwa yake nufi ba na biyu a jerantuwa ba ka gane ai kiran sallah na biyu shi ne kiran farko don kiran sallah da ake yi a yanzu a kan mimbari ilimin yahun mimbari shi ne asalin sunna a zamanin manzan Allah da zamanin sayyidina abubakar da zamanin sayyidina umar duk kiran sallah ɗaya ake yi ilimin ya fito yahun mimbari ake kiran sallah to wannan na biyun a samuwa wanda kuma a wajen tartibi shine na farko kiran wanka da ake cewa a hadasa hu banu umayyata banu umayya su suka fare shi abin da yake nufi banu umayya shine sayyidina usman ya'ni usman ibn affan radiyallahu anhu wa huwa awwalu umara bani umayya domin shine farkon salakunan banu umayya shi sayyidina usman to su a zamanin sa aka fara ko ijtihadi ne na sayyidina usman lokacin wata rana ya fito sallar juma'a sai tarar daga lokaci ya tafi har ya fara hutuba amma masallaci ko labin tuka bai yi ba lokacin garin madina ta cika arziki ya yi yawa hada-hada ta kasuwanci ta yi yawa wani har a yi juma'a a fito ma ya manta ma da ranar juma'a ballata na lokacin juma'a to sai ya ba da umarni idan zuwan ta yi farko a fara yin kiran sallah domin a sanar da mutane lokacin juma'a ya karatu in ma kana gona ne ka jiyo ko kana kasuwa ko kana wani aiki to za ka iya bari ka je ka yi wanka ka shirya ka zo ka samu sallar juma'a kamar sanarwa ne lafa yau juma'a ne to sannan in liman ya fito ya hau mimbari kuma sai a yi kiran sallah wanda aka gada tun zamanin manzo Allah wannan sunna ce ta sayyidina Usman shi yasa aiko dama manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin addu alaiha bin nawajib to wannan sunna ce ta sayyidina Usman والجمعة كاغا ita sallar juma'a tajibu tana wajaba bil misri a birni wal jama'a da kuma jama'a ko da a alƙarya suke inda suna da yawa ko galin bai zama birni ba to juma'a tana wajaba a cikin wannan jama'a wal khutbatu fiha hudba cikin sallar juma'a wajibatu wajiba ce amma ana yin ta ne qabla salati kafin sallar juma'a ba irin sallar idi da sai an yi sallah sannan kuma liman ya tashi yayi kudu ba ba ita ma duba farko da haka ake eh daga an zo za a yi sallah sannan a yi hudu ba sai mutane suke yoyewa irin na wajen idi yanzu daga an sallame ba sa san jiran hudu ba gashi kuma ita hudu bar wajiba ce to sai maza Allah ya jinkirta ya gabatar da hudu ba sallah ta yi duk da sallar ma sunna ce amma da ka bar falala ta sauraron hudu ba da wa'azi wai tawakkawul imamu limamin juma'a yana jinginuwa ala kausin a jikin baka au asan ko sanda duk wanda ya samu in zai hudu ba din ka gane ai ya dogara a jikin baka ko a jikin sanda ko ya rike ko kuma ya sata haka inda suke yi ya dogara an shi ne dogaro shi a saya a tawakkau alaiha ina dogaro da ita to shi malimai ya tawakkau ala qausin au asal wannan kuma al'ada ce ta larabawa tun zamanin jahiliya tun kafin zuwa musulunci idan wani abu ya faru muhimmi mutum mai hudu ba su zai tashi ya yi sanarwa kamar sanarwa ne in yaƙi ne in wani kasuwanci ne in wani yarjejeniya za a kulla in wata sulhu za a yi ko ma menene ana bukatar sanarwa al'umma to kadibinsu mai hudu ba su shi zai tashi ya sanar da wannan al'amari to al'ada in ka shigo gari in ka ga mutum yana hudu ba in ka ga ya rike baka yana hudu ba to ka zauna a cikin shiri garin nan suna cikin yaƙi ne ko yaushe yaƙi zai iya ɓarkewa in ka shigo gari ka ga mai hulubun sai yana riƙe da sanda to alama ne garin ana zaman lafiya ba sa tsoron mayaƙa ko zuwan yaƙi al'ada ce ta zamanin jahiliya to da musulunci ya zo bai jefar da ita ba manzon Allah ya riƙe baka ko sanda in yana kuɗi ba wa yajlisu liman yana zaunawa fi awwaliya a cikin farkonta in ya hudubar farko ko ko nan kafin yayi hudubar in ya shigo zai zauna fi awwaliya cikin farko hudubar kafin yayi wa fi wasadiya haka nan yana zaunawa a cikin tsakiyar huduba in ya huduba ta farko zai zauna sannan ya tashi ya kawo huduba ta biyu wa tuqamu salatu ana tsaye ana yin iqamar sallah inda faraji ha yayi idar da huduba babu jinkiri ga ai idar da huduba sai iqama sai sallah wa yusallim imamu rak'atayn limamin juma'a yana sallatar raka'a biyu ne ko ya jaharu yana bayyanawa fihi ma cikin raka'o'i guda biyu bil qira'ati da karatun fatiha da sura ya qara'u fil ula yana karantawa a cikin raka'ar farko bayan fatiha bil jumu'ati da suratul jumu'ati wa nahwiha da makamantanta wajen tsawo wa fi saniya cikin raka'a ta biyu ana so yayi karatu bi hal ataka hadisul gashiya da halake ka hadisul gashiya bayan fatiha wannan ya da makamantanta alhamdulillah hashiyatul adawi safi na nawa ne na'am tashi na ɗari da ashirin da tara da ina za mu tashi yawwa faƙala malam ya ce alwudu ya jibu yin alwala yana wajaba ai wajibcin wujubal fara'id irin wajibcin farillai ba wujuba sunanil muakkada ba ba irin wajibcin sunnoni abun kalfafawa ba yin alwala wajibi ne irin wajibcin farillai lima na ga ya fata alamu ko amma kisra ne lima ya kharuju ne yin alwala yana wajaba lima ya kharuju ai li ajali shay'in ladhi ya kharuju sake alwala yana wajaba a dalilin abin da yake fitowa mu'tadan ta hanyar al'ada ala wasqil adati abu sa dacewan al'ada abun biyu ne shi abun al'ada an san ta nan yake fitowa ka gane ai kuma ya fito daidai da al'adarsa da aka saba yana fitowa tare da ita ba ya fito ta bangaren jinya ba ba ya bangaro ta bangaren larura ba duk abin da ya fito mu'tadan ala wasi al'ada ya fito min adil makharajaini daga ɗayan mafitan nan guda biyu al-mu'tadaini wanda aka saba wannan abubuwan suna fitowa ta gurin su ne alƙubuli gaba falji ko azzakari wa duburi da kuma dubura su ne makarajeni ɗin to abin da ya fito wanda aka saba yana fitowa ta gulun kuma ya fito daidai da al'adarsa to sashi alwala yana waje ba wa qayyadna bi mu'tadan mun da baibaye fitowar wannan abin da ya saba fitowa da lafazin mu'tadan abin da aka saba lahatari da domin mu kiyaye amma ya kurzu gabalin abin da yake fitowa gaira mutane wanda ba a saba ba kalhasa kamar tsakuwa tsakuwa ce ta fito ta kofar azzakari wannan ba ta karya alwala waduri da tsutsa ta fito a dubura ita ma ba ta warware alwala fa innahu la yanqudu wannan fitowar tsakuwa ta azzakari ko tsutsa ta dubura baya walwala alwala walau bi ballatin koda da danshi ya fito tsakuwar da ta fito da kataba sai ka ji danshi danshi ko duburar da tsutsa ta fito da kataba ta sai ka ji danshi danshin bayan gidan alal mashhuri abu ka kauli mashhuri hukuncin fitowar tsakuwa ne ba kaci ba ba kuma fitsari ba da yace wa biwafiqil ada ai wa qayyadna bi wasu al'adati bayan ya ce wa qayyadna bi mu'tada sannan maganar abin da ya fito wanda aka saba yana fitowa ya fito daidai da al'adarsa da ya saba fitowa ta wannan gurin lina kare da domin mu kiyaye amma ya kharuju ga abin da yake fitowa mu'tadi din kashin da fitsalin da aka saba yana fitowa to a kiyaye ga abin da yake fitowa li illatin saboda wata illa saboda larura ko jinya yace kasalati kamar yoyon fitsari fi galibi ahwali fi galibi ahwali cikin marin jayin lokutan da shine ahwali kusan yawanci duk inda aka yi minti biyar shida goma sai fitsari ya fito baya iya rike fitsari kaga ya zama fi galibin auqati kenan ko galibin ahwali amma in lokaci lokaci ne sai an samu awa biyu ko uku sannan yake fitowa yoyon fitsarin wannan yana kare alwala amma in ya zama yawancin lokuta kawai shi dan shi ne a wandan sa na yoyon fitsari to wannan fitowar kaga abin da aka saba ne yana fitowa ta azzakari fitsari to amma tunda ya fito ne da illati saboda illa ta yoyon fitsari to wannan baya warware alwala wa bil mu'tadaini ko mun ce abin da ya fito da al'adan nan guda biyu da aka saba shine mu'tadan da kuma wafqul ada lina haka ne domin mu kiyaye amma ya kharuju ko to da yake bil mu'tadaini abin da ya fito ta hanyoyi guda biyu da aka saba a al'ada shine farji ko azzakari da kuma dubura domin mu kiyaye amma ya kharuju ga abin da ya fito min gairihima daga wasunsu kalme ka damin fasadati kamar jini nan na kisan jini mutum ya bugu aka tsatsaga jini ya zuba kaga wannan ba ta dubura ya fito ba duk da jini najasa ne ba ta dubura ya fito ba ba kuma ta azzakar ya fito ba wal hijama da qaho da ake kafawa a zuki jini shi ma ba ta dubura ko ta azzakar ya fito ba wal qai'i da amai al mutagayyin wanda yake kita an halatta da an ga halin abinci ya ruba ya zama kaki amma sai ya fito ta baki shi ma baya kare alwala saboda ba ta hanyar da aka saba ya fito ba wal hadasu abinda ake ce masa hadasi al kharizu abinda ya fito min fatikin ta wata kafa ta hatal ma'id ta karkashin uwar hanji kafar shine dubura in lam yansadda al makharajani in har mafitan nan guda biyu bai toshe ba ka gane ai duburar bata toshe ba ya kasa yin kashi sai aka tsaga ta malarsa yake fitar da kashi ko kuma a hanyar su tsarin azzakarin bata toshe ba aka fasa ta malarsa aka sa masa katata ana zukar su tsarin amma ba ta kofar azzakari ba ta malarsa aka ce wannan baya kare alwala amma ala ahadil qaulaini abu ta ɗayan fuluduwa mutum ba ta hanyarsa ta asali ya fito ba wani kaula aka ce a tun da shi ne ya kasa fita ta talle kuma ba zai iya rayuwa bai yi kashi da fitsari ba shi yasa aka huda aka canja hanya to yana mai wa wancan in ya fito ta wannan gumma ya kare alwala a ɗaya kauli kenan wa muqabilu kaulin da yake muqabala da wannan anna hukumahu hukumun wato hukuncin fitsarin da ya fito ta mala ko kashin da ya fito ta mala bayan almakarajai na hanyoyin nan guda biyu ya toshe to hukuncinsa hukumul khariji daidai yake da hukunta abin da ya fito min al makharajil mu'tadi daga mafitan nan wanda aka saba a al'ada shi ma yana kare alwala auli da zikin to kuma wannan zai fi dacewa tunda dai ya zama shine musanyan waccan kofofin sannan tunda wancan babu sai aka canja masa hanya to zai iya ɗaukar wancan hukunci to alhamdulillah amma akwai saura amma idan kankan makara jani amma idan mafitan nan guda biyu dubura da azzakari ya toshe wal halatu hazihi da kuma irin wannan halin da aka faɗa ba yanda za a yi sai dai ya fito ta baki to fa huwa kal khariji min al makharaj al mutadi kamar abin da ya fito daga mafita ne wanda aka saba kaulan wahidan magana ɗaya babu sabani alhamdulillah sai ne askari alba na za mu tashi ina ne askari daidai? dalibi da tafiyin askari ina za mu tashi fasulun rabewa kenan insha Allah wa tajuzu al-ariyatu dalantawa tana halatta min kulli ma yaibasu daga dukkan abin da yake bushewa wa yuddakaru ake ta ake ajiyarsa abin da yake karban ajiya min as-simali na ayi tatuwa kamar dibino da inabi da sauransu ‘ya'yan tatuwan da ana iya busar da su a sa su a rumbu ko a fito su karɓa a jiya har shekara to dalantawarsu yana halatta ka gane ai ba an hana cinikin muzabana ba ni muzabana ne ko tana gaba eh ɗanye da bushashe ne an yi an tun ɗakin da ya kawo ariya to an lagwanta an halatta wa wanda ya dalanta ya baka ya ce ‘ya'yi tasuwar nan na wani bana in sun yi ‘ya'ya na baka sadaka ka je ka tsinka ka yi bukatunka da su ka gane ai wanda shi ne dare shi ne ariya ko ariya yawa ariya ita al'ariyatu din aro ne wannan kuma ariya ne babu babu alif eh alif ne bambanci akwai al'ariyatu mun karanta babunta a risala ko cikin abin da ya shafi kyauta da sauransu wannan ariya darantawa hausa suna cewa in yi maka dare kamar rana in rufa ma asiri sai ka tona mun asiri mutumin da ya baka ya yi tatuwa ka tsinka ka sai ai ya rufa ma asiri shi ne suka ce mata dare da hausa darantawa to cinikin ɗanye da bushashe haramun ne ka bani ɗanye in baka bushashe min jinsi daga jinsin abu to amma an rangwanta wa wanda ya bayar in shi ya baka ya dalanta maka to ya halatta ka zo ka saya a wajensa ka biya shi da irinsa amma bushe shi wanda in a wajen wani ne wanda ba shi ya dalanta maka ba guza bana ne haramun ne to amma tun da kai ka bashi kana da alfarma shari'a ta langwanta maka ka zo ka ɗauko bushashe na bara ka zo ka sayi nasa ɗanyen da shi ka ba shi yanzu ya tafi ya baka guri sanda wancan ya nuna kai kuma ka tsinko kun taimaki juna shi dama yana jira sai wancan ya nuna sannan ya sayar ya samu kuɗi to talaka yaushe zai jira sai dubino ya ƙalasa nuna ga na hannu yanzu da ya kai kasuwa bushashe kai kuma ka rabu da wanda yake kala tsoho ka samu sabo da zai karba ajiya a kaga kun taimaka wa juna to saboda haka shari'a sai ta langwanta walil mawhudi lahu ya halatta ga wanda aka bashi wannan dibina wanda aka daranta masa bai uhu ya sai da shi ba a da zahawiha bayan bulatta bayan ta harba ba ta ƙara saduna ba min mu'uriha daga wanda ya daranta ta kaji ba min gairihi ba ba min gairi mu'uriha ba sai wanda ya daranta shi kadai ne aka halatta ya zo ya sai da ita wato ya zo ya saye ta ka gane ai ya kalfi da kardadanta a kira masa na kardado su su yi kardadan dibinan gaba daya ko inabin gaba daya abinda ya kasance na kardadan in suka kardadan zai zai kawo buhu goma in ya bushe amma yanzu danye ne wannan aka tsinko shi ya bushe ana ga zai buhu goma to ya halatta kai ka ɗauko naka bushashe buhu goma ka ba shi ka sallame shi wanda wannan ya nuna aka tsinko ya zama naka min mutanahi jinsiya amma daga mafi tikewar jinsinta ka gane ai eh wato lambawan din inda jinsin iri-iri ne wanda yake kaiwa matuƙa wajen kyau to da shi za ka biya shi inda kai shekararre za ka ba shi shi kuma sabo zai baka to ka samu wanda yake shi ne lamba ɗaya wajen kyau a jinsin sai ka biya shi da shi shi kan mutu a sukin amma fa cikin wusuki biyar ne fa duna da koma baya abin da aka yi kardadan bai wuce lissafi ba wusuki biyar ba shine lissafin zakar gona ba da ya yi tatuwa to bai wuce wutuki biyar ba fa duna da koma baya to ya yawwa kasa da wutuki biyar daga wutuki biyar zuwa kasa ya halatta ai wannan musanyan amma in ya wuce wutuki biyar to bai halatta ba sai da kuɗi ko da wani abu daban wanda ba dibino ba mai risala duka mun karanta a risala ya akubu shi ne gonar da ya dalanta yanzu ya zo suka yi musanya ya ba da bushashe zai karɓi wannan ɗanyen da yake jikin bishiyar inda jazazi a lokacin yankewa kai yanzu dan an yi wannan ka karɓa fa kuma ba ta yake nuna ka daina ba shi ruwa ba kai da aka ba shi ai ya baka ne yanzu kai zaka ci gaba da kula har ka gama to in ya zo ya baka wannan kuka yi ciniki ya musanya maka da bushashe to ba fa yanzu shikenan kai ka zare hannunka ba dan ka karbi naka ka sayar za ka ci gaba da kula da bishiyar nan da bashi ruwa zai zo ya karba ne inda aljazabi lokacin yankewa sai ya nuna an yanko an an sauke to sai ka sai zai zo ya karba shikenan kai ka fita dama dubi na bishiyar ta sace ya'yan ya baka na bala kuma dama ya biya ka yanzu ka ci gaba da kula da ita ya ƙalasa nuna an zo an yanko inda bai yi musanyen ba ba dole za ka ci kula da shi ba kuma dole kai za ka yanko sai ka yanko ka kawo masa ya ta sannan kai hand over ne la mu'ajjalan ba abun gaggautawa ba ba wai yanzu yanzu da aka yi ya baka shi kenan kuma kai ka zare hannunka ba sai ka ci gaba da bata ruwa har zuwa lokacin da aka yanko ta wa min ghairihi ka gane ai da yake lahu bai'uhu ba da zauya min mu'riha ya halatta ya sai da shi bayan ta gula daga wanda ya dalanta ta zai biya ta da kansa ya min mutalahi jinsi ha ba to wa min gairi ai lahu bai'uhu min gairihi ba min mu'riha din ba ya halatta ga wanda aka dalantawa ya sai da ƴaƴan dibinan nan ko inabi idan ya harba min gairihi daga wanda daga wani wanda ya dalanta ta amma fa bi ma sha'a da abin da duk abin da ya so ya sayar masa ya halatta amma fa min gayar jinsa da wani jinsinta ba da dibino ba ka gane ai ko farin kuɗi ko ka kawo dabba ka sa ko saniya ko ka kawo buhun waken ka ka bashi ka ce wannan dibino mu yi ciniki ya yi kardado wannan ya halatta amma da min gayar jinsi ha in wanda ya dalanta ne ka gane ai to shi ya halatta ya saya min mutanahi jinsi ha shi ma ba sai min jinsi haka dai ba akwai mutanahi tun da fatsoho za ka ba shi na bara yawwa ka sani a kada na dai kyautar ya koma baya to shi ya halatta ya biya shi da dibino mai kyau ya jira ɗanye amma wanda ba shi ya daranta ba gairihi kenan yana ya halatta ya saya dimasha da duk abin da ya ga dama ko farin kuɗi ko wata kadara amma min gairi jinsi ya daga wani jinsin wannan abin da aka dalanta ba ka gane zan ai wa mu'ri jama'atan nakhilan wanda ya dalanta wa jama'a da yawa bishiyoyin da dinai wanda ana magana mutum da aka ba eh kuma aka ce daga wusuki biyar zuwa ƙasa ya halatta ai wannan mutanyan to idan jama'a da yawa ne gonar kasuwa ce sai ka kira mutum uku ko hudu ko biyu ko sama da haka kace gonan nan tawa na daranta muku to yashtari zai iya saya min kullum daga kowane mutum daya kan fasa uzukin wuce ibiyar in mutum hudu ne ka gane yayi kai ne hakkinka a cikin abu da aka da na daranta muku suka ce eh to an yi kardado an ce zan iya samun wuce ibiyar kaifa yake shi ma wusuki biyar kaifa ko sun kai goma za ka iya sayan wusuki goma a hannu a hannun su gaba daya amma daban daban ne ka gane wanda inda mutum ɗaya ka dalantawa in ya wuce wusuki biyar ba dama amma da yake jama'a ne to za ka iya sayan wusuki biyar daga kowane mutum ɗaya yawwa kal jama'atul wahida ka gane yayi kamar jama'a ɗaya ce a dunkule a tare yake ya daranta musu to ka sani fa wata ƙayuha shayar da ita ci gaba da bata ruwa wa zakatuwa da cire zakanta alamuriya yana kan wanda ya daranta ashe ashe halin da sauka akan shi mai gonar ba eh ha to yi yi ala alamuriya mai zarantawa wanda ya bayar din shi zai ci gaba da ba da ruwa in ya nuna ne wancan zai tsunko ya kawo masa ya kudu inda jazashi sannan zakafa tana kan shi ne gonar ba shi talaka ba talaka kan shi aya aka ba shi ba da san kudi ake ba ba a'a wanda eh a cikin sa tunda naka ne wancan bushashe da ka bai shi dama ya masa zakatun bara shi wanda ya karba dama a zakance yake shi talakan da kadaran tawa gonar da me ka biya shi da dubinan bara kuma bara ka cire zakka saboda haka shi baya da bukatar cire wani sa zakka na kan tunda dai na bane ne ba a mar zakka ba duk sanda ka tsinka kai za ka wanda zakka ina fata an gane zakka in ya gaza ne in ya gaza nisabi shi kenan ba zakka amma ana magana in ya kai nisabi ne in ya kai nisabi dole akwai zakka ko in wanda ka bashi ya kai nisabi dama ai ba ka cire masa zakka ba za a maimaita zakkarsa ba to wannan ɗanyen da zaka ciro ba dai masauki kake ba ka samu wanda zai karba ajiya to kai zaka cire masa zakka alhamdulillah sai ne to aqrabul masali su su ada ai ajiya suke jawo to ina ne a ƙarabul masaliki shafi na goma sha shafi na goma sha biyu da ina za mu tafi ka ce babu salati ka huta mu babu sala mun gama tsanci ka gane ai hadasi da alwala da taimama wankan da na ba wankan haila duka mun gama yanzu saura sallah za mu shiga daga tsarki ba sai sallah ba to babu salati babu kenan da yake bayanin sallah alwaqtul muqtab lizuhri lokaci abin zabi ga sallar azhar bi ma'ana lokacin da aka zaba wa sallar azhar min zawali daga gusawar rana ne daga tsakiyar sama لآكل اللام بمعنى إلى لآكل الوقت هزوا لآكل القامة هزوا قرشن قامة قامة شيني إنور كتاي ديدي da tsawonka an yasira zillu kulli shay'in mithlahu shine qama inuwar ka tazo daidai da tsawonka inuwar garu ta daidai da tsawon garun inuwar bishiya tazo daidai da tsawon bishiyar wannan shine ake ta masa qama shine ƙarshen mukutari na azhar lokacin da rana ta zo tsakiya ga inuwa tana karewa ta ɓace ba to idan rana ta karya yamma inuwa tana bayyana ai amma ƙarama to bayyana inuwan nan shine zawwal rana tana ƙara tafiya inuwa ka tana ƙara tsawo har inuwa ta zo sulusun tsawonka har ta zo nusufunka har ta zo salasa wato sulusani na tsawonka har ta zo daidai da tsawonka rana tana ƙara tafiya ba to lokacin da ta zo daidai kama shine tsawonka to shine ƙarshen mukutari na azar bigari zilli zawali ba tare da lissafa da inuwar zawal da ta fara bayyana ba banda ita inuwar da ta karya din sai ta ƙaru ta kai daidai da tsawonka shine ƙarshen mukutari na azar wa huwa awwal waqtil asri wannan kuma ƙarshen kama din shi ne farkon lokacin mukutarin la'asar ka gane ai wato sun yi canji kenan suna canjan juna mukutarin azhar da mukutarin la'asar lokacin da azhar ta zo ƙarshen mukutari to lokacin la'asar kuma ta shiga farkon mukutari to shi ne farkon mukutarin la'asar shi ma lil isfira ne har zuwa jajatan rana daga lokacin da inuwa ta zo daidai da tsawonka lokacin la'asar ya shiga mukutari rana tana ƙara tafiya inuwa za ta wuce tsawonka nan gaba kenan ko inuwa ka tana ƙara tsawo lokacin da ta zo daidai da tsawonka sau biyu an yi sira zilla kul zillu kulli shay mislaihi inuwar kowa labin ta zo daidai da tsawonka sau biyu to shine lokacin al-istirari laruri na sallar la'asar washtaraka a zahar da la'asar sun yi tarayya fi a cikin laruri da kadariha da gwargwadonta da gwargwadon tafiyar ranar wani magaribi bukutari na sallar magariba shine gurubu shamsu faduwar rana da kadari fi'iliha da gwargwadon aikata ta shi bai da tsawo wa huwa mudayyaqun ghairu mumtaddi indina iziya shi ne kunci ne tsawonsa bai da baya miƙuwa bai da tsawo ana kaddara shi da aikata ta rana tana faduwa ka zo kai kabbarar harama kai raka'a uku kace assalamu alaikum shikenan muku tarinta ya kare ba da shurudi ya bayan sharadanta shine shine faduwa rana shine sharadinta walil isha muku tari na sallar isha min gurubi shafaqil ahmari yana shiga ne daga koyuwar ko faduwar shafaqi wanda yake al-ahmar jajaja ba al-bayadu ba akwai al'abiyadu in rana ta faɗi farko ja ne in lokaci ya tafi sai kuma jan ya wace ya haske to wannan baya hana yin sallar isha hasken in dai fari ne amma ya zama al'ahmar jaje-jaje ne har yanzu mukutarin isha bai shiga ba ka gane ai to amma idan wannan shafaƙin al'ahmar jaje-jaje ya faɗi aka daina ganinsa to lokacin mukutarin isha ya shiga tun daga nan lisulusil awwali har zuwa sulusin dare na farko sulusul lailil awwal yake nufi yace maka kawai bi sulusul awwal in ka kasa dare kashi uku to kashi ɗaya na farko daga cikin kashi ukun dare daga ya kasance shi ne ƙarshen mukutarin isha wani subi lokaci na mukutari na sallar asuba min tulu'il fajr sajiki daga hudowan alfijir magaskanci ne min isfaril bayyini zuwa hasken nan mabayyani mai ruwan ɗorawa ta dinin iskirar kuma rabbi ce al-iskiraru wannan kuma al-istaru shi ne bambancin su rabi ne mai sadi shi ne na ruwan ɗorawa wannan kuma haske ake nufi hasken wayewan gari shi ne mai sinun da ra guda ɗaya kuma al-istaru hasken wayewan garin albayinu mabayyani babu alamar duhu na dare gaba ɗaya gari ya yi tarwal amma rana ba ta hudo ba wannan shi ne ƙarshen mukutari na sallar asuba ta shiga laruri kenan wa afdalul waqti amma mafificin lokacin mukutarin awwalu na farkonsa mutlaqan ga kowace sallah illa zuhur sai azhar an istisna'in ta sai dai azhar ba nan muna kai har karfe biyu ba to ita an istisna'in ka ba a so a sallace ta a farkon mukutari saboda mai li jama'ati saboda haduwar jama'a ka gane ai to fa li rubu'il qama ana so a je rubu'un qama daga zawwal ta inuwa ta bayyana to ka bari har sai ta kai kwatan tsawonka sannan a sallaci azhar wa yuzadu ana karawa akan rubu'ul qama din ba لشدة الهري الزمن أنا نزاجي لنسي هزوا لب قامة kaga an je rabu mukutari kenan daga rabi ya kalu an je karshen mukutari an shiga lokacin la'asar idan idan dan sauraron jama'a ne to a jinke sa zuwa rubu'un kama in kuma lokacin tsananin zafi ne to ana karawa daga rubu'un kama lidisiya zuwa nisfin kama wal afdalu mafi fiti ne fardin da mai sallah shi kadai abin da ya fi ga makaɗaici intizaru jama'ati ya saurari haɗuwar jama'a ya rujuwa da yake ƙaunar taruwarsa shi kadai ne lokacin sallah ya yi yaron masallaci ba kowa to abin da ya fi ya yi haƙuri tun da har ya fito ya zo masallaci da niyyar sallah ya saurari fitowar jama'a in yana kaunar fitowar jama'a amma yace kai yanzu fa damuna ce duk sun tafi gona ba wanda zai fito duk suna daji ko a yau garan kasuwa ne duk suna galan alkali ba wanda ba zai zo duk sun tafi kasuwa to kaga wanda baya kaunar jama'a ya tashi ya sallata shi kadai kuma za ta tsaya a matsayin salatul jama'a tunda ya fito da niyyarsa bai samu abokanan yi ba da ya samu da za a yi to Allah zai ba shi ladan niyya amma har yana kaunar haduwar jama'a to al-aqdadu abin da yafi intizaru jama'atin yarzuha alhamdulillah wa man khafi alaihi alwaqtu ba ko ne to sabi na nawa mala alqasim الله الواضح Allahu alwadi shafi na nawa muna mu arba'in da shida tabriri na hudu a jikin laisa ka shigar da fi'ilin nan na laisa ala kulli jumlati akan dukkan wata jumla min al-jumal al-atiyati daga jumloli masu zuwa wa shkul akira kulli kalimatin kai wasali a ƙarshen dukkan wata kalma fiha da take cikin waɗannan jumloli ina fata an gane albina'u gini wannan ginin ƙauyin mai ƙarfi ne in ka sa laisa sai zama laisa bina'u qawiyya inda kana aikin kana ne kai wannan ginin bai da kwali bai da karfi laisa din ta kore wa min ma'anaha annafi daga cikin ma'anar laisa shine korewa duk wani abin da ya zo a matsayin labarinta to ta kore shi sunan yana nan ba ta kore sunan labarin take ai ai ginin akwai ginin gashi amma bai da ƙarfi ba ginin ta kore ba ƙarfinsa ta kore in ba bi ta sai a ce aljina'u qawiyyu ai ginin nan ne ƙarfi sai laisa ta gani a ku ne ba ku sani ba laisa aljina'u qawiyyan wannan ginin ba mai ƙarfi bane kaga ba ginin ta kore ba labarin da aka bayar na cewa yana da ƙarfi shi ta kore al'amu shahiyyu kai in a hausa da ce wannan abincin mai daɗi ne su shahiyu wani wani lokaci sukan ce lazizu amma suna cewa shahiyu ma abin sha'awa ne daga shahawatu duk abinci mai daɗi ba ana sha'awar sa ba musamman mayin waci to sai sai ta kore sha'awar da ake ta ce laifin da abu shahiya wannan abincin ba wanda ake sha'awa ba ne saboda ba mai daɗi ba ne al'amur hayyulun al'amarin mai sauƙi ne sai laisa ta koyi sauƙi ne laisa al'amru hayyina wannan al'amarin ba mai sauƙi ba ne almuzinibu mai laifi ka'ibun yana jin tsoro don kada kama shi a hukunta shi to sai laisa ta shigo ta ce laisa almuzinibu ka'ifan wannan mai laifin baya jin tsoro alhawa'u naqiyun iskar da take kadawa tsarkakekkiya ce tana kadawa da sanyi ba zafi ba kura ba hazo ba komai sai laisa ta kole kamar zamanin yanzu da ake kada mana iska laisa alhawa'u naqiyan iskar nan ne kadawa bata zaman to tsarkakekkiya ba domin tana tasowa da kura a cikin ta alwaladu maridun wannan yaro mara lafiya ne mubtada da labari kenan sai laisa ta kore labarin sai laisa alwaladu maridan wannan yaron ba mara lafiya bane aljidaru garu ko bango ma'ilin ya karkata yana neman faduwa da aka zo aka tada shi aka gyara sai laisa ta zo take laisa aljidaru ma'ilan wannan garun ba karkatacce ba ne alƙibtu kyanwa ja'i'un tana jin yunwa laisa sai take laisa alƙibtu ja'i'an wannan kyanwar ba mai jin yunwa ba ce alhablu igiyan nan matinu mai kwari ne sai laisa ta zurke laisa alhablu matinan wannan igiyar ba mai kwari ba ce alhamdulillah ta ita ma ta yi aikin kan sai dai ita tana kore labarin da zaka da fitowa yayin ko ne alaji shafi na ɗari da talatin da nawa da biyu ko da uku kamri ne na hudu? Ato. Ita bi jumla ta yi nufi iliya ta yi ka zo mana da jumloli guda biyu dukkan su kuma jumla ta iliya. Al-maf'ulu bihi maf'ulun bihi fi kullum minhu ma cikin kona ya daga ciki ya zama jam'un mu'annasin salim. Jam'un mu'annasin salim ne. Ka gane ai. jumloli guda biyu fi'iliya wanda suke farawa da fi'ili ka gane ai to maf'ulun bihi ya zama jam'ul mu'annas salim ka ka kawo fi'ili da fa'ili da maf'uli amma maf'ulun bihi din ya zama jam'ul mu'annas salim kamar kanatul fa'imatu eh muslimatin fatimatu ba shi ne fa'ilin kana ba to maf'ulun bi shine ka'inat mhm idi bi jumlatayn kawo da jumlolin guda fi'iliyatayn alfa'ilu fi kullin minhuma fa'ili a cikin dukkan jumlolin guda biyu shi kuma ya zama jam'u mu'annas salis jumla ce fi'iliya amma a nan fa'ilin ba mafi'ulin bihi ba shi ne ake so ya zama jamin mu'allafin sani ita da jumla ta yi ismiya ta yi ka zo da jumloli guda biyu dukkan su ismiya al-mubtada'u fi kulli minhuma mubtada a cikin kowanne daga cikin jumlolin ya zama jam'u mu'annas salim jam'i ne mu'annas salim kamar al-fatimatu qa'imatun kaga al-fatimatu shine mubtada qa'imatun shine khabarul mubtada duka kuma jam'un mu'annas salim ita da jumla kai ne ka zo da jumloli guda biyu ismiya kai duka da jumla ismiya ismu inna amma ya zama labar sunan inna fi kullum minu ma cikin kowane ɗaya daga ciki ya zama jam'u mu'annasis salim jam'i ne mu'annasis salim ka gane ai ya zama illal muslimati ka gane ai mutma'innatun kaga al-muslimati ismu inna ne mansubun bi kasratin zahiratin niyabatan an al-fatahati lannahu dawul mu'annas salim ismu inna ay fataha ne ko to sai ka ta innal fatimati ko innal muslimati sannan suka kawo labarin ka ce mutma'innatun domin labarin inna marfu'i ne kuma zai mu'alasa salim yana daukar rufu'a fata'a ce baya dauka sai ka ta innal muslimati mutma'innatun wancan ya zama mansubi bil kasarati zahira ne ya bata an fatahati ya Allah don mu'alasa salim mutma'innatun shine ismu shine kabar inna marfu'u alhamdulillah sai ne ya baka shafi na nawa daidai saba'in da biyu mun yi lamba ta ɗaya ko inna malhadidu haƙiƙa ƙarfe sulbin ƙauri ne da shi gudun mai faƙo ana ce masa ko maudu sulbi gudun faƙo to shi ma dutse ai yana da tsauri kamar yadda za ma fi kwakwas ma anta kai ba komai bane illa sha'iru ni da me nake ne dutse nake ne haka ne illa mal hadidu kalfi ka sani shi menene kalfe kalfe nake nema sulbun mai tsari ne ma anta kai ba komai bane illa sha'irun face mawaki ne amma na ga don maye akan ainihin din kisra ya kamata sha'ir shi sha'ur ne sabakul kalami ma anta illa sha'irun ma din nafiya ce kai ba kowa bane face mawaki ne kuma ta zama tanwini ba azharu fule yabtatu yana murmushi ya buɗe bakin da yake yi in gari ya waye shi ne shi ne shi ne murmushin annasimu lallautar iska raƙa ta zama siririya wanda ba ta da kauri sosai na hudu aliyun aliyu sadiki abokina ne ma'anarsa sadiki aliyu sai aka gabatar da mubtada din a wato a gabatar da mubtada shi aliyu din da azhar da annasimu da alhadidu da anta din duka shine mubtada eh aliyu shine mubtada sadiki shine khabarul mubtada akbaru minka sinnan mutumin da yafi ka yawan shekaru akasaru minka tajriba yafi ka yawan jarraba al'amura rayuwa wanda ya gajiya ya ga yau ya ga jiya ya ga shekarar jiya ya fi ka sanin rayuwa fiye da kai da yau kawai ka gani alhamdulillah da da akbar da aksaru anan kaga a hakika duk ma'anar su ne akbar min ka sanin shekara ai ba girma ne da ita ba ba za amma su a larabawa ka gane ai eh aka ce akbar min ka sunna wanda yake ka girman shekaru ai kamar mutum ya shekara ta wani girma ya sami amma ya nufi shekaru shi yawa ne sai a ce girma ya sami ya sami amma majazi ne in ka zo ba kan ba ana nufin za ka zo kan shi kato ya zama jinjini ne ba kamar bishiya in ta tsufa tana ƙara girma to shi ba haka ma'anarsa take ba in mutum yawan dai ake nema ya fi ka yawan wanda fi ka yawan shekaru a kasarun milka ta girba ya fi ka yawan jarraba al'amura alhamdulillah amen Davi na nawa hamziya shafi na sha biyar to ina za mu tashi hamziya وأزالت بلمسها كل داء أكبرته أطبة وإساء وعيون مرت بها وهي رمد فأرتها ما لم تر الزرقاء وأعادت على قتادة عينا فهي حتى مماته النجلاء وأزالت وننتهى tafin hannun mai albarka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama azalat ta gusar da kulla da'in dukkan wani ciwo bilamta da shafar da kawai ta yi wa idan a ciwon shafa kawai ba tofi ba sa wani magani ba wani jiko ba wani sassaƙe bilamta da shafa kawai ciwo ne mai tsanani wanda a ɗibbatu likitoci ka gane akbaratu ta girmama wannan ciwo take kai wannan ciwo yana da tsanani likita ma yake kai wannan ciwon babba ne aika girman ciwo ya kai girma duk da su suna rarrashin marar lafiya al'adar likitoci duk girman ciwo suna kankanta shi suna maka ai ba wannan ba komai ba ne daga an yi kaza an yi kaza za ka samu lafiya ba sa so su tada hankalin majinyaci to amma ciwon da a gaban ne shi suka ce kai wannan ciwon bai da magani sai mutuwa kaga dai ƙarshen girman ciwo ke ko to irin wannan ciwon da a ɗibbatu likitoci aka baratu ta girmama shi wa isa'u kuma ta muna na take kai wannan mugun ciwo ne a bakin likita aka ji ya ce wannan babban ciwo ne kuma mugun ciwo ne to irin wannan ciwon ne wannan hannun na maza Allah azala ta gusar da shi bilamfiya da shafar da kai masa saboda albarkar hannun wa uyunun akwai wasu idanuwa marrat da wannan kafin hannun mai albarka ta wuce biya ta kan idan wahaya rundun idan yana mai cizara dindimi da ciwon ido hannun kawai wucewa ya ta kan ido wanda yake ciwo fa'arata hannun nan ta nuna wa idan nan ma abin da azzarqa'u mayyan nan zarqa'ul yamama lam tara bata gani ba a hango wannan ta wata mai ya aka a garin ya mama ga yanzu musulun mutul kazzabi tafiyar mil bakwai tana ganin kurwa daga ganin ya mama mutumin da bai wuce kilo a mil mil bakwai za ta iya ganin sa kuma ta kama kurwata wata shagiyar mai ya aka a tarihi a zamanin jahiliya zarqa'u eh sunanta ne tsoronta suke laraba suna tsoronta in aka zo taron shekara-shekara na cin kasuwar shekara hadiya ake kawo mata a kala mata dukiya don a kubuta daga sharrin ya ta zo ta kafa haimarta duk ƙabilu su suka kawo mata kyauta saboda gudun sharrin ana tsoron in baka ba ta ba za ta cinye ka ko mun nisan ka tana ganin ka ko mun dare duhun dare baya hana zaka tana wada labari gari kaza ga wani da wani wani ya shigo kauye kaza wani ya fita daga gari kaza kuma an gare waye aji a tarar gaskiya ne tana gani a duhun dare tafiya da mil bakwai to hannun manzo Allah da albarkarta idan da yake neman rufewa ya makance shafa kawai hannun yayi idan nan ya zama yana ganin ma abin da azzarqau mai yannan zarqau ya mama lamtar abin da bata hango shi ba kaga idan ya wuce mil bakwai din ma abin da zarqau ba ta iya hangowa wa a'adat alaqata da ta ainan wannan hannun mai albarka wa a'adat ta mayar da ainan idanuwa alaqata da ta ga kai da qatada al-ansari abu qatada al-ansari ka gane ai lokacin da aka zo yakin hunainu ne ana yaƙi wani kafiri ya taka masa mashi a ido ya kwakwale idan ya faɗi ya sauko idan hannu sai da ya rasulullah an cire min ido mazala ce kawo ya karbi idan mazala ya mai da idan a take a gurin wannan hannun a adata ainihin ta mai da ƙwayar ido da aka cire alaƙata da sai na ƙasada fahaya wannan idan ta ci gaba da kasancewa a gurbinta hatta mamaki har mutuwar ƙasada ta kasance annabula'u mai gani ai alwasatu mai yalwar gani sai da yalwar wata wallahi ganin da yake da wannan idan da aka kwakwale annabi ya mayar ya kuma idan da ba kwakwale saboda albarkar hannun manzon Allah ana nuna cikin darajar tafi da albarkar tafi to alhamdulillah sai ne to yana nan baka sauke ba to ina ne 20 da nawa to ina za mu tashi na'am fa afaddat to namu ina ga yayi yayi daban 24 a nasa ba da au to mu na 23 ne gefen dama ne ko kawai lissafa shafin ne bambanta fa afa afu wa qadirin lam yunajjis عليهم بما ما بها إجراؤه وإذا كان القلب والوصل لله يتساوى التقريب والإكساء وسواء عليه فيما أتاه من سواه الملام والإقراء فأفام زعل ياي وقريشا ومكة أفوى lokacin da aka yi fito makata maka ta zawo a ƙarƙashinta ga wanda suka cuce shi ga wanda suka zage shi ga wanda suka ce masa boka ga wanda suka ce masa mawaki ga wanda suka ce masa ɗayan mai sihiri ka gane ai duk ga suna da wanda suka kashe masa bai suka cutar da su ga su yanzu sun dawo ƙarƙashin mulkinsa ko ikonsa amma baitin sama ya ce lasa duhul qurba suka masa magiya dan zumuncin da yake tsakaninmu da kai allati min quraishin ta bangaren kakanmu quraishu eh to fa afa sai afwa yace ku je azhabu izhabu wa antum tulaqau abin da ya ga muku kenan yace ma ta nuna bi to yanzu ku mutanen maka me kuke zato zan yi muku me kuke zato a wajena suka ce akun karimu wa bunu akin karimu a kai ai dan uwa ne mai karamci kuma dan dan uwa ne mai karamci samari suka ce masa akun karimu tsofi suka ce wa bunu akin karimu kai dan to sai yace to zan gaya muku irin abin da dan uwa na Yusufa ya gaya wa ɗan uwa tunda kuce ni dan uwan ku ne to zan gaya muku irin abin da dan uwa na Yusufa ya gaya wa ƴan uwansa yace la tasriba alaikum al-yawma yaghfiru Allahu lana wa lakum a yau babu zargi tsakanin ba zartan wai da kun mun kaza kun mun kaza shine malan la tasriba babu zargi tsakanina da ku al-yawma a yau daga yau yaghfiru Allahu lana wa lakum Allah ya gafarta mana mu da to shine ne ta maka fa afa manzala yayi afuwa afuwa qadirin amma ka sani irin afuwa na wanda yake da ikon rama ba wai an fi ƙarfin ka ce to na bari ba ka san ba yadda za ka kace ka bar wa Allah ba irin wannan ba afuwa ƙadirin irin rangwame na mutum da yake da ikon ɗaukan mataki lam yunajjisu alayhim bima ma ba ijra'u ijra'u shishitawa ka gane ai jin haushin abin da ya faru a baya lam yunajjisu bai sufata shi ba ai lam yukaddirhu bai gurbata tunanin zuciyarsa ba alaihim a gare su bimama ba a dalilin abin da ya wuce a baya na cutarwa ya riga ya wuce ba tare da jin haushi ba wa idza kana alqadu wal wasul amma fa ka sani wa idza yayin da alqadu yanke mu'amala da quraishawa wal wasul da kadar da su a yanzu idza kana iya kasance lillahi dan Allah ne da da yake yakan su ya yanke dukkan zumunci da su ake fada ai saboda Allah ya dan an a musulunta ne an saba wa Allah ko yanzu kuma da yake sun shigo addinin musulunci ya jawo jiki ya musu afuwa to dama ɗabi'ar sace wa idza yayin da alqadu yanke zumunci wal wasulu da sadar da zumunci kana ya kasance lillahi dan Allah ne to at-taqribu kusantuwarka da shi ta bangaren dangantaka ta jini wal iqsau da nisanka da shi ta bangaren jini ta sawa yayi daidai a wajen idan kai masoyin Allah ne to manzo Allah zai sadar da kai da shi duk nisan kabilar ka da shi in kuma ya zama kai makiyin Allah ne to zai nesanta ka da shi duk kusancin dangantakar ka da shi shi dai alƙalin walwasuru in dan Allah zai to ba ruwansa da nisan ka da shi ko kusancin ka da shi in kana kusa da shi zai nesanta ka in kai kana nesa da Allah in kana nesa da shi a dangi in kana kusa da Allah zai kusanta ka da shi wa sawa'un alai ko annabi muka da wa wa sawa'un alai daidai ne a wajen manzon Allah shi ma a sa cikin abin da ya zo masa min siwahu daga wajensa daga wajen waninsa menene fa'ili na sawa'u ka gane almalamu zargi da ake yi masa ya zo ya raba zumunci ya raba ɗa da iyayensa ya raba waye da waye wal idra'u da kuma yabo sawa'un alai daidai ne a wajen da yabo da zargi da zagi da yabo duk ɗaya ne a wajensa fi ma a tahu cikin abin da ya zo wa min siwahu daga wajen wani Allah siwahu din min siwan lai duk wani wanda zai yabe shi idan ba Allah ne ya yabe shi ba daidai yake da wanda zai zage shi in ba Allah ne ya zage shi ka gane abin da ake nufi almalamu zargi da zagi wal irabu yabo da faɗin kyakkyawar magana eh sawa'un daidai yake a wajensa fi ma a tahunin sa cikin duk abin da ya zo masa daga wajen wani Allah shi in zargi ba na Allah bane baya damu ka yabo in ba na Allah bane baya sa yin farin ciki duk ɗaya ne shi a wajensa da yabo da zaki duk ɗaya ne in dai ta wajen mutum ne ba yaban Allah ba ba zargin ubangiji ba na zurfafawa da zurfafa yabo yawan yabo min tsara'a eh me zaman nuna mu ya goge ne ko bai rubutu ba amma ya goge min idra'in ko haka ce al-idra'u yawa tajawuz al-hadda fil madi duk da dai ya dan goggoje ya ƙetare iyaka cikin yabo kamar guluwi amma a nan ya kashi ne yana nufin yabo ɗin wato ƙetare iyaka wuce gona da iri wajen yabon mutumin da kake so har ka siffanta shi da siffofin da bai ma kai ba shine idra'u kamar yadda yanzu mawaƙa yanzu suke yi mutum fasiki ma a ce mai tsoron Allah ne wannan ai idra'i ne wuce gona da iri wajen yabo to shi ko ka yabe shi ko ka zage shi in dai ba Allah ne ya zarge shi ko ya yarda shi shi duk bai dame shi ba duk ɗaya ne a wajen su alhamdulillah sai me na'am lokacin da ya zo mutum makata ko kafin ya zo kafin musulunci akwai jagorori a makka amma ba da sunan sarki ba yawwa su ba sa sarauta sai dai dattijo suke cewa abin da sayidu ƙuraishi to a zamanin maza Allah kakansa ne abu mutsali yi bayan wafatinsa ne wali dubin mujira ya karba yi ya taɓa yi sai ne to ina ne Gani da yi wa kansu, sai da zana da har. Ne magana. To ina za mu tashi. عن ابن شهاب أنه قال ابن شهاب يا كي كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته مسلمة صفوان أخالفة مسلمة ما تسا ya kasance na hau makamacin nishari daga wata guda ya yi kama da wata ɗaya wato ya yi kusa da wata ɗaya قال ابن شهاب ولن يبلغنا لاباري بيزو منا با أن امرأة وتماتا هاجر إلى الله ورسوله ta yi hijira zuwa ga Allah da manzansa a Madina wa zawjuha kafirun alhalin mijinta yana kafiri muqimin yana ci gaba da zama bidanin kufri a garin kafirci da yi hijira ya bi ta ya musulunta ba illa farraqat hijratuha fa ta hijiran nan tata ta raba bainaha wa bain rawdiha tsakaninta da mijinta inda hijira ne amma wancan ai ba hijira bane manzo Allah ya zo ne matar ta zo ta musulunta ko amma duk wata ta kaurato daga makka ta dawo madina ko daga wani garin kafirci ta zo ta musulunta ba tare da mijinta ya biyo baya ya musulunta ba to manzo Allah sai wannan hijira ta zama rabewa tsakanin auren sa illa an ya kadama zawjuha ko ya kaduma eh to an ce ai sai dai in mijin nata ya gabato madina muhajirin yana mai hijira qabla an taqdiya isuwa kafin iddata ta kare tunda tunda hijira ta raba auren to idan ba ta yi jini uku ba ko wata uku ne idda da watanni ne sai ya zo shi ma ya mutunta a gaban annabi to auren sa yana nan amma in ta gama idda ya zo to wannan hijira ta raba tsakani wa da sani an malikin ali bin shahabin أن أم حكيم بنت الحارث ابن هشام سوى أم حكيم إر حارث ابن هشام وكانت تات إكرمة ابن أبي جهل فكذا شيء ما تات أغلقك إكرمة ابن أبو جهل فأسلمت ita mata musulunta yawan lafati ranar fatu makata ta ga matan kamar sun fi maza kokari wacce ma safuwana matan ta riga su musulunta a ranar fatu shi ma ikirama haka dama group din su da kungiyar su ɗaya da safuwana yawa wa haraba zawjuha ikrama mijinta ikrama dan abu jahali ya gudu min al-islam daga musulunci tunda ya ga manzo Allah ya zo maka la budda ya fi kalbin mutanen makka sai ya shige ta ko baya so shi ma yace ba zai iya rayuwa a gari ɗaya da Muhammadu ba ya gudu hatta kalima ne mana shika har ya dai yaman ma tafiya mai nisa yi har ta halat ummu hakimin ma ta ummu hakimin din wato ta yi hawa akan taguwa hatta qadimat alaihi bil yaman har take ta same shi a garin yaman fata'atu ila al-islam ta kira shi zuwa musulunci fa aslama ya musulunta a hannun matarsa laraba ai ba wanda suka ji maganar sa kamar ta matarsa duk abin da matar balarabe ba ta sa shi yayi ba ba uban da ya isa ya sa shi aikata wannan ko uwansa da ubansa laraba da mata za a ganta a harami a zungume da matansu kuma a tada sahun sallah su yi sallar su saboda al'adar su ce wannan din na tausayi ne ba na sha'awa ba su komai akwai na bangaren sha'awa akwai na bangaren tausayi da kuma zumunci ta da uwarsa sai su lungumi juna ya da kanwa su lungumi wannan din na zumunci ne ba na sha'awa ba ne saboda haka baya karya musu alwala to sai sai ya musulunta a hannunta wa qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal fati kuma yazo ya sabu manzo Allah a shekarar da aka yi fatu makkata falamma ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hango shi wa saba ilaihi manzo Allah sai ya shimfida fuska ga shi farihan yana mai fara'a wa ma alaihi rida'u manzo Allah komai ya fi babu wato wata badin nan kamar miƙewa ne manzo Allah sai ya zuwa gura zuwa taro ikrama dan Abu Jahal wa ma alai da komai ya fi babu a jikinsa bai ma jira cewa a kamun ma ya fi na komai ya kun ya faɗi da su ya ya ɗauka ma bai yi ba yana gaggawa zai taro dan maƙiyinsa ya musulmi eh hatta baya abu har ya zo ya yi masa mubaya manzo Allah ne ya tare shi fa yana zuwa ya je same shi suka hada hanya yawa mazala mubaya'a fa tabbata da ummu hakim da ikrama ibn abi jahali suka tabbata ala nikahi ma zalika akan wannan auren nasu ita ma ta san wannan hukunci ne ta ga kar mutumin ta nan ya ya raba su da miji kace gada sai ya same shi ba ta san sai zai zo ba in ta gama illa bai zo ba ka ga babu aure sai ta niki gari ta je har yamma din ta same shi kuma anan wani abu mai muhimmanci a musulmin mu ne yanzu ya faru a lokacin da manzo Allah ya ji labari manzo Allah ya ji labari kafin ma su zo cewa ya musulunta suna zuwa tare da matarsa manzo Allah yayi wa sahabban samajiya yace la tasubbu aba jahalin amama ikrama dan Allah kar ku zagi Abu Jahalin a gaban ɗansa Ikrama fa inna sabbal amwati yasubul ah- yasubul ahaya domin zagi matattu yana muna na walayi ka duba dai duk iyar Abu Jahal manzo Allah ce kar a zage shi dan kallon ɗansa ya ɓaci to ina mai zagi musulmi kuma Abu Jahal duka kafircinsa annabi ya hana a zage shi amma sai zagi fa ba zagi wai irin namu ta uwa ta uba ba a a ce masa kafiri a ce ya mutu yana mushriki shi da ai abin da za a faɗa a dinga faɗan munana ayyukin da yayi kafin mutuwarsa manzo Allah ya hana ayi a gaban ɗansa dan kare ya munana wa ɗan kaga ba daɗi ka dinga waɗan mummuna abu ga iyayen mutum qala malikun maliku yace wai za sallama rajul idan mutum ya musulunta qabla imraati kafin musuluntar matarsa inda shi ya riga ta musulunta tunda shi ba za a ce sai yayi idda ba ashe babu idda a kansa su kuma kafirai ba sa idda bal za a ce kafin ta gama idda ka gane ai shi ya musulunta kafin matar waqatul furqatu bainahuma take rabuwa ta afu tsakaninsu idza ulida alaiha al-islam in har an bujiro mata da ta musulunta falam tuslim ba ta musulunta ba har aka watse a gurin to rabuwa ta tabbata tsakani la'anna Allah tabaraka wa ta'ala ya qulu fi kitabihi domin Allah madaukakin sarki yana fada a cikin littafin da na alqur'ani wala tumsiku bi ismil khawatir kar ku yi riko da igiyoyin kafirai alkawatir jami'a na alkafiratu kamar da alkafiruna ko alkafaratu jami'a na alkafiru wannan jam'i ne na tasniya kar ku yi riko da igiyoyin kafirai suratul mumtahana aya ta goma a cikin sura to tunda sun zama kafirai ku kun musulunta dama aure a hannun miji yake tunda matar ba su musulunta ba an yi an yi kaki to Allah ya kar ku yi riko da wannan igiyoyin kafiran ko ko sanduna kai sanduna alhamdulillah ina ne hadisi na nawa a cikin to za a yi tafiya to sai Allah mu ma ran laraba za mu aje karatu insha Allah inda azumi ya karatu eh za mu yi tun azumi insha Allah Allah ya kiyaye tahajjatul nar wal janna manzo Allah yace wuta da aljanna sun yi jayayya ba akwai wahajjahu qawmu wuta da aljanna sun yi jayayya akan wacce ce ta wata daraja ko wacce za ta kawo hujjarta da take ganin a dalilin wannan tafi ƴar uwarta daraja a wajen Allah fa qalatin naru wuta tace usirtu bil mutakabbirina ni an zaɓe ni ne domin na azautar da masu girman kai wal mutajabbirina da masu sarakuna azzalimai masu tsaurin kai saboda haka ni ce zan yi maganin yan iska masu saban Allah mutanen banza ita tana ga wannan darajar ta fi aljanna daraja da wannan tunda aljanna ba ta hukunta masu laifi wa qalatil jannatu ita ko aljanna tace kamali ni ba ni da wani daraja da zan yi alfahari da shi la ya dukulu ni amma dai ki sani ba wanda zai shige ni illa bu afa'un nas sai launanan mutane wa saqatuhum da wanda darajar su ta fadi wa ajzuhum da gajiyayyun su wanda a zahiri ai dan mutane su ba kowa bane su ba talakuna bane su ba gwamnoni bane su ba ƴan majalisa bane su ba attajirai bane ana ganin su ma wasu wani faskare zai yi wani sai ya yi laifuranci zai ta abinci wani ba yi da kofifi a aljihunsa wani sana'arsa ba ta isan bi irin waɗannan da ake gani a walakance aljanna kace su ne mafi yawa a cikina fa qala Allahu azza wa jalla sai Allah ya raba musu gargama da farko Allah ya fara magana lijinnati ga aljanna yace inna ma anti rahmati ke ki tsaya a matsayinki na rahamata arhamu biki ma asha'u min ibadi ina jin kan wanda na ga dama daga cikin bayina biki da ke wa qala min nar sai yake wa wuta inna ma anti azabi ke ku azaba ta ce u'azibu biki man asha'u min ibadi da nake yin azaba da ke ga wanda na so daga cikin bayina wani kullu wahidatin min kuma mil'uha kowace ku sai ta samu abin da zai cika ta kaga anan bai ce waccan ta ta ta waccan ba ko waccan ba ta kai darajar waccan ba saboda kowace akwai hikimar da yasa aka halice ta ke dai rahama ta ce da nake jin kanwan da na ga dama daga cikin ibayi na jiki da ke ke kuma azaba ta ce da nake azabtar da wanda na ga dama daga cikin bayi na biki da ke amma ku sani kowace sai na ba ta abin da zai cika ta fa amma naru amma wuta Allah ya alƙawari la amla anna jahannama min aljinnati wan nas ajma'ina Allah ya lantsuwa sai ya cika ta da mutum da aljan gaba daya to amma an an zo an zuba mata mutum da aljan din da suka yi sabo fala tamtali ba ta cika ana zuba ana cewa halim talati shin kin cika wa taqulu hal min mazita to akwai tsari ne duk wanda ya ya kamata a sa a wuta an zuba an ce hal imtala'ati wa taqulu hal min mazid ana tambaya tana tambaya maimakon ta fara da ta fara ba da amsa ta ce ban koshi ba ko dai akwai ƙari ya kamata a yi ta ta ba da amsa Allah sai yake tambaya ya kamata ta ce a ban koshi ba akwai ƙari ne amma ana tambaya ta tana tambaya hal imtala'ati wa taqulu hal min mazid shin kin tuka ne kana cewa shin akwai ƙari ne hatta ya ba Allah qadamahu alaiha sai Allah ya dole duka cikin ikon sa akanta ya taka ta fa ta qul da ta qad ta zo iya wuya ma za a ce fa hunalika tamtaliu to a lokacin ne kake tuka amma da za a ɗebo ɗan aljanna a zuba ma ba za su cika ta ba. Ka kwatanta mana kirare kana zuba a wuta tana cinyewa yana kuma toka in roba ce tana narkewa tana karewa. Eh? Za ba ita ba dan alayu a cikin ka gane kai aka yi ta alayu a ji daɗi ba. Cinyewa take to abin da yake cinyewa kai za zai cika. Eh? Ana zuba tana ƙonawa. Ana da za a ɗebo ɗan aljanna gaba ɗaya a zuba a wata sura ba ta ce maka wa kudu hannasu wani hijara har duwatsun duniya duk za a zuba ta lamushe yana cewa halmin mazidi sai Allah ya sa duka cikin ikon ya buga fata ƙulu ƙarƙar kamar za ta yi amai to fa hunalika tamsaliu a lokacin da take cika wa yanzawi ba abu ha shashinta yana yana matsewa ila ba'adin zuwa ga tashi tana tattaruwa saboda ta ji kalfuna wata taba ne irin kan amma ka sani wala yajibu Allahu min khalqi ahada Allah baya zalunta daidai da mutum guda daga halittarsa ba zai ce dan ya alƙawarin sai ya cika wuta a je a ɗebo wanda bai yi laifi ba a zuba wai dan ta cika Allah baya wannan wa amma jannatu amma ita aljanna gulabai ƴan wuta da ba su samu zuwa aljannan ba fa inna Allah yusu la haka Allah zai halicci sabon sabon halittu da za a cika ta da shi ita ba ta mana yawa ita aljanna Allah da ya tashi ya yi ta daidai halittar mutum da aljan gaba ɗaya ita mauta da aka tashi halittarta aka yi ta daidai da mutum da aljan gaba ɗaya sai kuma aka ce rabawa za a yi wasu a kai su wuta wasu a kai su aljanna ta ba dole a wuta a samu gulbin da ba kowa dole a aljanna a samu gulbin da ba kowa kowanne mutum da aljanna yana da gida biyu ɗaya a wuta ɗaya a aljanna kowanne yana jiran ka ga hanya guda biyu sai ka zaɓa eh duk inda ka je Allah mara da kai akwai akwai gida eh yanzu zaɓi ya rage gare ka yawa fa man sha fal yujib wa man sha fal yakfur illa atadna lil zalimin nara ahada bihi turadiquha to alhamdulillah rawahu al-bukhari wa muslim an abi hurairah sai ne to ina ne na ido tashi na nawa to ina za mu tashi ثم رجب المو ثم رجب ذاك مريدا ثم sannan shehu radiyallahu anhu ragabal murida ya kwadaitar da muridi alal nafi'i abu sa amfanuwa wal mazida da kuma neman ƙari bi kauli da faɗin sa radiyallahu anhu فليس للمورد غير ذا الولي مع الرسول ثم مولاه العلي فليس للمريد بايا كسانcewa ga muridin tijaniya yayi riko da gaira zal wali wani wannan wali in dai ka zama ba tijani to shehu tijani ya ishe ka baka bukatar riko da igiyar wani wali kuma da shine ma'anar falaisa lil murid gaira falaisa gaira zal wali babu wani wannan waliyi namu shehu tijani lil muridi ga muridi ma'ar rasuli tare da kuma manzan Allah daga waliyin ka shehu tijani sai kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma maulahu sannan ubangijinsa al'ali maɗaukaki su uku nan sai shi ka baka buƙatar wani madadi ko wata albarka ta wani waliyi wanda ba ba tijani ai fallasa shay'un nafi'un yake nufi ba wani abu mai amfanarwa lil muridi ga muridin tijaniya allazi taraka muradahu wanda ya bar duk abin da yake bida li muradil haqqi ga muradi na gaskiya ba yi da komai mai amfani gaira za ai haza sheki in ba wannan shehi ba alwali wali ai allazi tawalla awamirar rabbi wali shine wanda ya tsinci al'amura na ubangiji hatta tawallahu har Allah ya jibince fistafa da tsarki wal qurbi da kusanci wal wali kalmar al waliyu jam'u jam'i ne da aka tara shi mufradin cikin mufradi a zahiri mufradi ne jam'in sa al awliya uba amma al wali din shi kansa jam'i ne fi mufradin wa hiya kalimatun kalma ce tutlaqu da in a istilahi na tijanawa ana sakinta ala shaiki na gashe Muhammad Tijani din aka ce waliyin mu ya ce to kar ka raba ɗaya biyu shehu Tijani ake nufi wa mumiddu na shine mai mai mana madadi Ahmad ibn Muhammad al-Tijani radiyallahu anhu bayan shi fa ashabu da sahabbansa sune kalifofinsa su ma far'un wani ne ke ne minu nasa zaka yi riko da su su sadar da kai da shi kuma nafa'ahu ثم نبغو سنا أمفانين سنبيو من الرسول الأمي daga manzon Allah ba uwa sani sallallahu alaihi wa sallama kuma min al-maula sannan daga wajen ubangiji al-ali madaukaki jalla jalalu wa da girman sa ya girmama wa azza kamalu kamalan sa tabuwaya to fa hada mahallu nafi al-murid wannan shine mahallin amfanin muridi in ahsana in ya kyautata mu'amalarsa da shehinsa da annabinsa da kuma ubangijinsa wa bari kuma shi da mahallin cutuwarsa in asa in ya muna na mu'amala ga shehinsa ya muna na mu'amala ga manzansa ya muna na mu'amala ga ubangijinsa ka gane ai wannan gulabe uku alwaliyu ar-rasulu al-maula shine mahallu naf'il muridi in ahsana wa mahallu barrihi in asaa wallahu a'lamu Allah shine masani alhamdulillah fatiha da salatul fatiha Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda sun ka umarce mu da addu'a. Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العزيز سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله لا تغافر الله يسافر السلام عليكم ما جل لا جاء الله ولا جاء الحمد لله السلام عليكم جل لا جاء أول ما القاسم السلام عليكم بابا عليك سلام بركة عليك السلام عليكم السلام عليكم لا إله إلا الله الله يسافر الحمد لله